لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد اموا masu tarin albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata wanda ya dace da shidda da watan farko a kalanda ta addinin musulunci watan al-muharram shekara 1445 hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa zuwa madina wanda ya dace da 20 da da hudu da wata na bakwai miladiya 2020 da da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin mu na adda'u wad-dawa' wanda wasu ka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan da yake wannan unguwa mai tarin albarka a wannan gari na tawa wanda yau shine darasi na 18 a cikin jerin darussan mu baki daya na wannan littafi wanda muna nan akan zancen da malam yake muna na wasu daga cikin al'umma da mai rudarwa guda uku yake rudar da su mai rudarwar farin shine shi dan Allah ya kare mu da rudarwarsa mai rudarwa na biyu shine watan rayuwa rayuwar dan annabi adam tana rudar da shi sai kuma abu na uku shine abin da ya shafi son zuciyarsa da wawunce sai Allah subhanahu wataala ya tsaye mu da ruduwa da wannan rayuwar baki daya malam ya koro mana bayani ta yadda wasu suka fahimci shari'ar musulunci a bebai suka fahimci musuluncin nan ta bayan fage karatun bayan littafi suke yi wanda karatun su ne suna karanta sa da kurman baki shi ne malaki daga cikin su akwai wani suka rudu saboda tsananin jahilcin su da fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka bi ayyi suratin ma sha'a rakkabak wasu daga cikin ƴan uwa sun rudu da wannan ayar ta rishin fa'intar ta wal suke cewa idan Allah ya tambaye dan annabi Adam wai a gobe alkiyama Allah ya ce ya kai dan annabi Adam ni ya ruda da kai game da bin ubangijinka wanda ya halicce ka wanda yake mai karanci allazi khalaqaka fasawwaka wanda ya halicce kuma ya daidaita ka fa'adalak kuma ya sanya kowace gaba inda ya kamata ta zauna fi ayyi suratin ma a cikin kowace sura da ta kamata Allah subhanahu wataala rakkabaka Allah ya ya jona ka ya hada ka idan Allah ya tambaye sai ya ce karamahu ya Allah karanci ka saboda kai mai karanci ne shi yasa nayi wannan wa qad yaqulu ba'duhum innahu laqana al-mughtarra hujjata wasu daga cikin rudadu marasa fahimtar gaske da addinin musulunci suna cewa shi ubangiji subhanahu wataala laqana al-mughtarra ya laqantar da ya laƙantawa wanda yake ruɗaɗe hujjatahu hujjasa ma'ana Allah ya ba sa satar ansa tun a nan duniya idan ko ya je kiyama idan Allah ya tambaye sa to ga abin da zai faɗa bala ce wa hadha jahlun qabihun wa inna ma gharrahu bi rabbihi al-ghurur wannan jahilci ne mai dimbin muni abinda ya rudar da shi malaje shine al-gharur wanda yake rudarwa wa huwa ash-shaytanu shine shedan wa nafsuhu al-ammaratu bis-su da kuma rayuwarsa take kasancewa mai umarni da mummuna aiki wa jahluhu wa hawahu da kuma son zuciyarsa da ma watan abin da ya shafi jahilcin sarishin fahimtarsa da kuma zurfafa karatu a cikin addini na na musulunci to a don muka kwana kenan ko zamu tashi ma da cewa ata subhanahu bi lafzil karim ubangiji subhanahu wataala yayi amfani da lafazin alkarim a cikin wannan aya ma gharraka bi rabbikal karim ai wa huwa as-sayyid al-azim al-muta shi al-karim shine as-sayyid wanda yake shugaba al-azim mai girma al-muta wanda ya cancanta a wada'a ubangi subhanahu wataala shine as-sayyid al-azim wanda yake shugaba na halitta umma halitti baki daya wanda yake mai girma idan ka ce as-sayyid wanda yake mamallaki al-azim wanda yake mai girman gaske kuma al-muta wanda ya kamata ayi wada'a ma'ana wanda ya cancanta da a kade kasa jama'a mun fahimta alladhi la yanbaghi al-ighraru bihi wala ihmalu haqqi wanda bai cancanta a rudu da barin sa mutun ya rudu da wani abu a rayuwa da zai shagaltar da shi game da bin wannan ubangijin da ya masa da'a wala ihmal haqqihi ko kuma mutun yayi yofantar da haƙin Allah subhanahu wataala bai kamata ba wa dukkanin mutum mai lafiyayyen tunani da kuma hankali wanda ya san abin da yake yi a rayuwa ya rudu da barin Allah subhanahu wataala da barin bauta wa Allah subhanahu wataala da ma yofantar da haƙin Allah yayi watsi yayi banza da haƙin Allah subhanahu wataala fa wada'a hadha al-muqtar al-ghawur fi ghairi mawdi'ihi in ko mutun yayi haka to ya dora idan wanda yake rudu da yayi haka to ya dora rutsora inda bai kamata a dora ta ba ina fatar mu fahimta ma'ana idan har aka samu wani abu a rayuwa da zai rudar da kai game da bin Allah subhanahu wataala baka rudu da bin Allah ba sai ka rudu da bin wani Allah to wannan rudaddar ya dora ruduwa inda bai kamata a dora ta ba kun fahimci karatu fi ghairi mawdu'ihi wa ihtarra biman la yanbaghi al-ighrar bihi kuma ya rudu da wanda bai kamata a rudu da shi ba duk wanda ba Allah bane kar ya tada maka hankali a rayuwar duniya domin ba shi ya halice ka ba taskar arzikinsa arzikinka ba ta a hannunsa baya da wani iko da saitara a kanka inma saitara tana hannun Allah subhanahu wataala ne ashe abin da ya kamata mutun ya rudu da shi a rayuwa shine bin Allah subhanahu wataala kuma idan kaga ka rudu da bin Allah subhanahu wataala to ka gode wa Allah subhanahu wataala da shi Allah ya datar da kai da ruduwa da shi domin ba kowa bane yake samu wannan damar wani ya ruki da neman duniya aido rufe yake neman ta wani kuma shi abinda yake nema ma duniyar ma ba halal ba haramun yake so ido rihe wani ko saboda neman mulki to zai aikata duk abinda zai iya yi kaga wannan ruduwa ce wata saboda samun mallakar miji za ta iya biya hanyar za ta bi domin ta haukata ‘yar uwarta take cikin gida gidan mai gidanta. Kaga wannan duka ruɗuwa ce da wani abin da bai kamata mutum ya ruɗe shi ba, ka mai da hankali wajen ka birge Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda za ka birge a duniya aikin banza ne domin ana wayuwar gari wata ran wannan da kake son ka birgar baya duniyan nan. Amma Allah subhanahu wa ta'ala shi albaƙi ne, yana nan wanzajje, wa mulkuhu kuma baƙin, mulkin Allah yana wanze. zaka kai kokari ka ka birge Allah shine mafi girman al'amari a wannan rayuwa amma yau fa duniyar nan tana rudar mutane da yawa wasu daga cikin malamai wasu masu kudi wasu masu mulki wani ma gashi nan katan talaka talauci ya sha mai kai kuma ya kasa bin Allah subhanahu wataala shi gashi bai da kodala bai aje ba bai ba wani bai ba wani ajiya ba abincin da zai ci da kyar amma kuma sallah tana gagararsa kaga wannan ya rubu da wannan rayuwar abin da ya kamata ya mayar ma da hankali ya bi Allah subhanahu wataala wala alla in ya mutu ya samu dacewa da gidan aljanna amma sai ya zamanto la ilaha ula'i wala ilaha ula'i ba duniyan kuma ba kiyamun Allah ya kare mu da wannan Allah ka kare mu da wannan to malai ce idan mutun ya rudu da da barin Allah ya bi wani wani ba Allah ba to ya dora ruduwar inda bai kamata a rudu da shi ba duk abin da zaka rudu da shi in ba Allah bane aikin maza ne ka damu da bin Allah subhanahu wataala domin shi Allah shi da wanda yake sagayya kuma shi Allah yake da aljanna yake da wuta a duk duniya ba wanda sai kai ka aljanna in ba Allah bane babu duk duniya kuma ba wanda ya sai ya saka wuta babu shi Allah shine yake sanya aljanna ya sanya wuta saboda da kai da aljanna da wutar dukkan Allah subhanahu wataala ne ko sai ka rudu da wani wanda ba Allah ba ka wahala a duniya shi yasa na daga cikin alamun wahala ta rayuwa in kana suka ga mutun yana wahala ya rudu wanda ba Allah ba in mutun ya rudu wanda ba Allah ba sai Allah subhanahu wataala ya ya bar sai ta wahala ina ba ta mun fahimta shi yasa Allah subhanahu wataala ke ta jin hankalin bayunsa a hurare dama cikin alkur'ani mai girma cewa da kaga wani abu na rayuwa wanda ba kai da shi ba a rayuwarka to kuma Allah subhanahu wataala Allah ce falawla idh ja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum me yasa lokacin da jarabawan mu tazo a duniya Allah ce basu tadarru basu kaskantar da ke ba mana suka damu da Allah subhanahu wataala su mai da al'amari ga Allah a tuba mu Allah subhanahu wataala a roki Allah buɗi a duniya amma Allah ce walakin qasat qulubuhum sai dai zukatan ne su riga sun bushe saga sun damu da wani Allah subhanahu wataala wa zaina lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun kuma shirin ya kawata musu abin su kasance suna aikatawa a wannan rayuwar ta duniya Allah ya kare mu wannan ruduwa ce mai girman gaske malai ce wa kaktirari ba'dhum biqawlihi ta'ala fi an-nar da kuma fadar wasu ruduwar wasu daga cikin mutane da fadar Allah subhanahu wataala da Allah ce la yaslaha illa al'ashqa ba wanda zai shiga wannan hutar wanda za a tsoma a cikin tafati al'ashqa wanda yake talakan lahira wanda yake al'ashqa wanda yake tababbe halakakke wanda bai bi Allah ba sai Allah ya fasara shi alladhi kazzaba wa tawalla wanda ya ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala wa tawalla kuma ya juya wa Allah baya to shine wanda zai shiga hutar Allah subhanahu wataala a gobe a gobe alkiyama to anan akwai wasu daga cikin dalibai wanda karatun su bai huce cokali ba sai suka fa'inci ayar cewa ashe duk abinda zamu yi matukar ba mu kareta Allah subhanahu wataala ba ba mu kareta aya ba mu kareta hadisi ba kuma mu juya wa Allah baya ba to duk abinda zamu aikata na zinubi to zamu shiga aljanna kaga wannan ruda da kai ne mutun ya rude kai sani a rayuwa wa qawlihi da kuma fadar Allah da yake cewa uiddat lil kafirin Allah ce mun tane da hutar ga kafirai to tunda shi ba kafiri bane yana musulmi ne to sai yake ganin ashe ita hutar kawai Allah ya halice ta ne dan wa dan kafirai ba wanda zai shige ta sai wa sai kafirai to tunda haka ne shi ba kafiri bane ashe duk abin da ma za yayi na sabo to wannan ba zai sanya shi bai shiga wutar saboda shi akwai imani a tattare da shi mun bai ci ayar ko to kaga wannan abun fa'intar addini ne ta bayan littafi saboda da mutun zai zauna gaban malamai a karantar da shi to da ba za a fa'intar da shi wannan abun ba she sanya shi ilimi inji malamai suka ce ana amsa ne gun malamai amintatu ana karban ilimi musamman tafsirin alqur'ani na daga cikin abun da shi qur'ani yake da shi mu'jiza qur'ani duk iya fa'intar ka da larabci ka karanci nahwu sarf balaga adab arud wannan kadai baya sanya ka fahimci alqur'ani mai girma sai an karantar da kai shi domin su Abu Jahl sun fika sanin wannan abun Utba bin Rabi'a ya fika sanin larabci amma bai fahimci alqur'ani ba sahabban annabi suke gaban manzon Allah irin su Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud sun fika sanin larabci amma akwai inda aka zo sai manzon Allah ya fassara musu sanin larabci kadai baya wadatarwa wajen fahimtar ma'anonin alƙur'ani mai girma to ba ƙur'anin kaɗai ba hatta hadisan annabi muhammad sai ka zauna gaban malamai an kanta da shi don ƙa'ida ce ta rayuwa da allah ya sanya shi karatu doka shi ake gaban malamai ya sanya allah ya sanya mala'ika yake karantar da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to galiban masu irin wannan fahimtar su ne masu tsayawa su fassara wa kansu da kansu wanda sai mutum ya fassara wa kansa ƙur'ani da kansa ba tare da yayi isnadigun wani malami ba to malace walam yadri hadal muqtar anna qawluhu fa anzartukum naran talazza huwa lin-nari makhsusa min jumlati darakati jahannam malace wanda ya rudu da wannan zancen bai san fadar Allah da Allah yake cewa ba fa anzartukum naran talazza ina muku gargadin wata huta mai tsananin kuna ai huwa lin-nari wannan zancen da Allah yake yi Allah yana yin shi ne ga wuta makhsusa wanda an kebance sa min jumlati darkati jahannam na daga watan ganewar darkat lunguna na jahannama kamar ma'anar ta tattara duk wata gafa duk wani lungu na jahannama to wannan zancen ake yi akan sa walau kanat jami'u jahannam fa subhanahu wa ta'ala lam yaqul la yadkhulha da a ce ba jahannama bace ake nihi gaba daya cewa wancan allazi kazzaba wa tawalla to da Allah subhanahu wa ta'ala bai ce la yadkhulha ba shi Allah bai ce la yadkhulha baya shigarta sai ce la yaslaha akwai ban tsakanin yasla da kuma yadkhul ko kun fahimta ashe ana iya samun musulmi a ina ya shiga wuta kuma ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a sanya su daga cikin mutane musulmi sun yi sallah sun yi zakka kuma za a kai su cikin wuta a kona su saboda abinda suka yi irtikabi na manyan laifuka wanda kuma ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya ƙara halitta su kuma sai a wanke su a kai su aljanna kare da da ba wannan da ba wannan abun da ba wannan abun to da sai a fa'inci abin da ya fa'inta amma idan aka dauki wannan fa'intar to sai a ce wancan kuma wannan fa'intar ta goge wancan magana ta wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a yi shi ba dan da mace ta haifa a duniya da zai gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin Allah shi Allah ya aiko da annabta shi aka saukar da manzanci shine wanda Allah yake ma wahayi kuma aminin Allah ne cikin al'umma baki daya ka yafi ka sanin Allah subhanahu wataala to da shiga ce da ana nihin kamar ba zama bane to da Allah sai ya ce la yadkhuluha illa al-ashqa ba wanda zai shiga wuta sai wanda yake al-ashqa tawabe amma sai Allah ce la yaslaha ba wanda za a tsomar ya zauna a ciki illa al-ashqa sai wanda yake tawabe bala ce wala yalzimu min adami siliha adamu dukhuliha nuna cewa tsoma mutun da za a yi a cikin wutar biya hanin cewa ashe ba zai shiga ba dan an ce la yaslaha ba zai korar shiga ba tuna shiga daban tsomawa daban yanzu misali idan ka doka misali kaza take iya take iya fadawa cikin take iya shiga da kanta cikin cikin ruwa ko amma kuma ta sha bamban da wanda aka kama aka yanka aka tsoma ta ita waccan tsoma ta ne aka yi tsoma wanda ake bayana kuma ita wanda take raye ta mi ta shiga da kanta ba san ko bai ta hausar ba Malam Jabir, kun gane Hausar? Da Allah ya ce la yaslaha illa al-ashqa, to bai kore cewa ashe wanda ba al-ashqa ba zai shiga. Kuna shi asili daban kuma ad-dukhul daban. Ma'ana yasla kamar shiga da tabbatuwa a sanya mutun. Dukhul kuma ai mutun zai shiga da kansa, a ce dakhala ya shiga da kansa ne. To aikin da ya aikata wanda ba da kike ma shine zai kai sa ya shiga shi kuma wance ne allazi kazzaba wa tawalla yayi aiki mai muni ne ya tsare ta ayoyin Allah subhanahu wataala wanda shi ba musulmi bane kafiri ne to irin su ne su kuma su ne za a za a manna cikin wutar wutar jahannama kamar da Allah ya ce fa amma man uta kitabahu bishimalihi fa yaqul ya laitani lam uta kitabiya wala adri ma hisabiya ya laita hakalat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sulfa salati khuduhu kun ga shi wannan ba shi zai kai kashe ba Allah ya ce khuduhu ku kama sa fa ghulluhu ku daure sa thumma aljahima salluhu kun bai ji malar sannan kuma cikin wutar jahannama Allah ce salluhu ku tsoma sa kafiri yadda za a tsoma sa daga san kana tsoma liftan cikin ruwan ruwan zahi haka za a daure sa a tsoma sa Allah ya kare mu to amma wanda yake da sauran imani wanda ya mutu da imani kuma sai wani abu na tabar gaza to idan aka je kiyama za a kai zai shiga wuta dalilin saban da yayi sai ya wanke wancan sabo kuma fitar da shi to shine malike so yana mana cewa laifin sa shi bai kai ba na a tsoma sa ai masa azabar haka nan amma dai zai shige ta saboda abin da ya aikata na sabon Allah daga ƙarshe kuma za a yi masa daidai abin da ya aikata na azaba sai kuma Allah subhanahu wataala bisa rahmarsa Allah ya cire sai ya kai sa yake sa aljanna Allah subhanahu wataala ya datar da mu bala yake cewa fa inna as-siliya akhassu min ad-dukhul idan aka ce as-sili malace ya fi keɓantuwa da game da shiga wa nafiyul akhassu la yastalzimu nafiyul am wannan kara ce usuliyya duk mai karatun usul fiqh zai gane abin da ake ni anan cewa dama akwai al akhassu kuma akwai al khas akwai al am al am akwai al khas akwai al am ya ga ce al khas abin da aka keɓance al am kuma abin da ya hade ba san ko mun fahimta ba shi da muka misali a wancan satin kamar abakar da Allah ya ce man kana aduwan lillahi wa malaikatihi sai ce ni wa jibrila wa mika'ila ko fa inna Allah eh wa rusulihi man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi aha wa jibrila wa mikail fa inna allaha aduwwul kafirin kaga Allah ce duk wanda ya kasance yana nuna adawa wa Allah subhanahu wataala da kuma mala'ikunsa da manzanninsa sai Allah ce wa rusul ay wa jibril kuma da mala'ika jibril can da aka ce wa mala'ikatihi kaga amu ne duk wani mala'ika yana ciki amma kuma sai Allah ya kebance mala'ika jibril shi kadai sai kuma aka ce wa jibrila kaga wannan khas ne shi shi kadai ne Allah ya ya kebance wanda shi ake kira da al'am da kuma al-khas a cikin karatun usulul fiqh wanda mafiya malaman tafsir suna ka wannan abun to kore ke kore al-khas bai lazantarwa da al'am a ce abin da ya hade misali dan an kore khas aka fi da misali a fi da malaika jibril bai kore cewa shi mala'ikan cikin yake cikin mala'iku ko da ba a kasa ba daman yana ni yana ciki to shi ma haka wancan wancan wanda ya wanda ba a kawo ba alladhi kazzaba wa tawalla to koda mutum bai ƙaryata Allah subhanahu wataala ba kuma bai juya wa Allah baya ba in yayi wani abu wanda ba wancan ba to shi ma yake iya kashi cikin wutar shine ma la yake so ya nuna mana saboda kar mutum ya rudu ya ce tunda Allah ya ce la yasala illa ashqa to ni dai ban ƙaryata Allah ba duk abinda Allah ya aiko na imani da shi sannan kuma ban juya wa Allah baya ba sai ce duk abinda Allah yayi umarni yana biya amma kuma sai a same shi na irtikabin ma'asi yana sabon Allah kuma ya dage akai amma kuma shi baya ganin kansa ne laifi wannan rudo kai ne kenan shi yasa wani malami yake cewa eh idan kana son ka rayu a duniya lafiya to ka damu ka damu da ganin aibin kanka ka damu da aibin mutane kai ka duba ganin ka duba kallon kanka me kake wa Allah na laifi kaje na ganin wani na yi kaza wani na kaza na laifi daga lokacin da mutun yake sawa kansa cewa wani mai laifi ne wani mai laifi ne ba zai taba hararo laifin sa ba a rayuwa amma kullun ka dinga tunanin ka cewa kai mai laifi ne yasa annabin Allah yake cewa me fajiri wanda yake fasiki kafiri shi kullun zunubin da yake aikatawa ganin yake kamar kuda ne ya tabi hanci sai ke bugewa kamar duk abin da zai ga ta na laifi sai ga kawai matsayin sa kamar matsayin kuje ne ya hau a jikinka kake kabe sa amma mutum mai imani abin da yake kallon zurubin sa shine kamar dutse ne kato yake a kansa zai faru a kansa kun fahimta kullum mai imani tunanin sa abin da yake ga ta na sabon Allah to kamar abu ne mai girma zai iya faɗo masa akai to ba matsakanin wanda yake da imani da wanda yake yake kafu da kenan shi yasa mu dinga damuwa da abin da yake yake ya dame mu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ma la ya'ni balati thumma inna hadha al muqtar sannan kuma wani raddi da malam yawo shi ne irin wannan ruduwar law ta'ammala al ayata da a ce ya ya zurfa tunani dan at ta'ammul shine zurfa tunani cikin zurfa tunani mutun ya zurfa wajen tunani allati ba'daha da ayoyin da suke bayanta la alima anna annahu ghayra dakhilin fiha da ya san cewa shi baya cikin wannan ayar fala yakuna madmuman lahu an yujannibha to da ba zai kace cikin kumshin wanda zasu risajjata ba dan da Allah ya ce allazi kazzaba wa tawalla sai ta mi wa sai jannabuha al'atqa ko da sannu zai nisance ta mai jin tsoron Allah to malai ce da ya sa lura da aida za ta zo bayanta to da ya gano cewa fa shi baya ciki saboda ai ba ga cikin alamar jin tsoron Allah mutum ya dage akan sabon Allah baya daga cikin alamar jin tsoron Allah mutum ya din ya dage akan sabon Allah subhanahu wataala to malik ya cewa da shi wanda ya rubuta cewa allazi kazzaba wa tawallakin shi ne da shiga wata kadai da ya kalli ayar baya to da ya fahimci cewa ashe shi baya daga cikin wanda za su nisanci wutar dan baya cikin mi almuttaqina domin daga cikin sifar muttaqin suna nisantar mi saban Allah subhanahu wataala walam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ce ba sa dagewa su nace akan abin da yake saban Allah kuma alhali su sabo ne mai imani a kullun ya gano abin da yake sabo ne to in ya sai ambaci Allah wallazi ne za fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah sai su ambaci Allah subhanahu wataala fastaghfaru li dhunubihim kuma su nemi Allah gafara wannan su ne masu imani to ashe shi da yake wancan tunanin kaga kenan ya fidda kansa cikin masu mi dama shi qadiyar imani mutun ne yake sa kansa ba wani bake sa wani a shi imani kanka da imani kene ka sa kanka kuma idan kaga mutun yana kafirci shine sanya ya sanya kansa ba wanda zai zuwa abin da yace sa shi ne aka a domin al-insanu mukhayyar aqida ahlus sunna al-insanu mukhayyar sabani aqida ta wanda ba ahlus sunna ba su al-insanu mujbar su a ganin su mutun tilasta shi ne ake kuma duk abin da mutun yake yi akwai al-jabariya wal qadariyya mutau da ko zancan su su duk abin da mutun yake yi a rayuwa ko alkhairi ko shari ba shi bane ke yi Allah ne ya sanya sa bugun baita idan mutum ya zo ya sata to ba shi bane a Allah ne sa shi sata idan mutum ya zina ba shi bane a Allah ne sa su a ta su fa'inta to a kida mutahalli sunna mu al insanu muhayyar dubi Allah ce imma shakiran wa imma kafura to annan a fa'intar ahlus sunna duk abinda mutum zai yi bisa zabin ransa yake yi domin Allah subhanahu wa ta'ala baya umarni da saban saban Allah subhanahu wa ta'ala kamar da shi Allah ya faɗa a Qur'ani da girma sai malai yayi wani rai cewa amma qawluhu fin nari uiddat lil kafirin da shi wancan yake cewa ita wuta Allah ya tare ta wa kafirai ita wutan kawai kafirai aka tare dama faqad qala fil janna to ai ba nan kade ba to ita kanta aljanna ai Allah ya faɗa Allah ya ce uiddat lil muttaqina Allah ya tanada ta wa masu jin tsoron sa wala yunafi i'ad annari lilkafir an tadkhulaha alfusaq wadh-dhalama dan dai kare Allah ya ce ya tana da wuta wa kafirai to bai hana fasikai da zalume su shiga akwai wanda ba kafiri bane amma azzalimi ne akwai wanda ba kafiri bane amma fasiki ne to kaga irin wannan bai hana ya shiga wutar wuta a gobe alkiyama yanzu misali daga cikin fasikanci mutun ne yana sallah amma kuma yana zina ana ce mai kafiri anan ba kafir amma menene fasiki ne mutun yana sallah kuma yana sata kafiri ne a fasiki ne mutun yana sallah yana azumi yana zakka amma kuma yana dan cin haram yana cin haram yana ma cin haram kafiri ne amma fasiki ne da kaga bai hana gobe alkiyama duka wayannan fasikan Allah ya kona su ta dalilin abu su kaga danani na fasikanci ashe ita wata ba kare ba sai kafiri domin da aka ce kafiri shi ne wanda bai yarda Allah ba ba bai imani da Allah ba shi ne kafiri to akwai wanda ya yarda da Allah amma sai yayi wani abu na zalunci ko kuma mutun ne wanda yake da azzalimi yana zalunta an sa shi shugaba cikin al'umma kuma ya shige kudin ku kuma sai shiga aljanna in aka shiga sa shi aljanna ayi adalci amma fa shina shina azumi duk azumi shi je shi umara aiki haji sai sallah ya sai raguna yanka yarba muku da kudin ku sannan kuma ya tura wasu aikin haji ya tura wasu umara kuma kudin ku ne ake sata to kaga wannan bai hana a ce yayi mi yayi zalunci in wasu sun yayi wasu basu yayi ba idan aka je kiyama sai Allah wasu hisabi akan akan wannan yo ba gashi ba hadisi ingantacce na annabi sai cewa atadruna manil muflis shin kun san waye al muflis suka ce talaka kenan suka ce al muflis mallafina man la dirham lahu wala dinar annabin Allah mu muna ganin wanda ake cewa muflis wanda bai da dinari bai da dirhami wanda bai da ko dala bai da ko kobo sai annabi ce a ba shi nake ni ba yace al muflis min ummati man ya'ti bi salatin wa zakatin wa sawmin wanda zai zo ranar tashi kiyama gashi yayi sallar farilla yayi nafila ga azumi yayi ga zakka yayi ga aikin haji yayi ga biyayya ga uwaye duk yayi amma sai a zo gaban Allah karshe ta mahaza ya zage wannan ba bisa kaida ba wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan ba bisa kaida ba wa zalama haza ya zalunci wannan to sai a doki ladarsa ta azumi sai a bawa ne a doki ladarsa ta kaza sai a bawa ne sai a doki ladarsa a bawa ne duk abinda ya aikata na alkhairi sai a doki ladar a baiwa wanda ya zalunta sai wasu su ce ya Allah wane ya muna kaza sai Allah ce to kun ga ladarsa ta kare kuma ba abinda za mu ba ku sai su ce wa Allah ai mun yi laifi a duniya iri kaza to a doka a kara mai sai Allah ya dauko laifi saboda adalci duna ba abinda za a biya shi za a biya su da shi to laifin su kuma sai a rage musu kaya sai kuma a dora masa a ƙarshe sai a tura shi jahannama Allah ya kare mu kaga wannan duka irin wannan ruduwa ce sai mutum yana ganin kawai babu abin da za a yi sai kawai akwai da shigar shi kawai kawai babu abin da za a yi akwai wanda fa gani yake shi aljanna fa malam jabir ko da ƙarfin tsiya sai su shiga wallahi kawai gani yake ko da ƙarfin tsiya sai su shiga kuma in baka yin su baka shiga in baka yin su baka shiga ko kana yin annabi sallallahu alaihi wasallam in dai baka yin su to ba za ka shiga ba kaga wannan rudorin kai ne sai an je kiyama kamar mutum ne yake yake yake misali irin wannan misalin sa mutum ne hada baki da ɗan ɗan hukumar zabe an yi za a ba sa mulki za a yi kaza da kaza da kaza sai da aka zo kuma aka ga sabanin sabanin haka irin wannan sai ta sai shi ga mutum kai ka zuba kuɗi gaba ɗaya ka sai kowa kai ka sai kowa kuma sai a zo a ga sabanin haka sai da sai ya kawo mutane sai da su ba su gane ba su da waye sai an je gaban Allah subhanahu wataala to malike cewa eh dan Allah ya tada da guta wa kafirai bai hana fasikan mutane da azzalamai su shiga wala yunafi idad aljannati almuttaqin an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqala dharratin min iman ko bai hana dan Allah ya tada da aljanna da masu jin tsoron su almuttaqina a samu wani da wanda ke da karancin jin tsoron imani a zuciyarsa imani dan kadan shi da adana dan karancin imani kuma ya shiga aljanna wa man lam ya'mal khairan qat da kuma wanda ma bai taba aikata alkhairi ba ana sa mutum bai taba aikin alkhairi shiga aljanna akwai su bari mu kawo hadisi guda bi gurin yana bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a zamanin bani isra'il an yi wanda ya kashe mutum 99 mutum ɗari ba ɗaya kuma mun san hukuncin kashe ra'ami a musulunci balma malamai suna cewa da zub da jinin musulmi guda da zub da jinin musulmi guda ɗaya to gwarar rushe ɗakin ka'aba laifinsa laifinsa saboda munin laifin amma shi sai da kashe mutum 99 mutum ɗari ba ɗaya to sai Allah ya sanya masa shari'a a zuciya sai ya zo tambaya wajen al'ummar garinsu a nuna masa malami da suka nuna masa abid mai yawan bautar Allah shi ba malami bane amma ga iba kusa akwai ruwayan mutanen ko yanzu ga hutu masha Allah wando nisfu saq ga geme ya tara masha Allah ga aswaki ga asagu duk ya tara kuma kullum wannan shi sama amma wajen karatu shiru ne kun baita wajen karatu shiru ne Allah ya taimake shi akwai azumin litinin da alkhamis amma dai karatu ka bai duk bai karatu ba sai kai kuma ga mutun da karatu kuma aikin kuma ya gagare sa to sai dai ta nuna masa malami suka nuna masa wannan mai bautar Allah sai ya ce akar maka Allah ni na kashe mutun 99 mutun 100 ba daya wai yanzu in na tuba Allah zai yafe min malaci ina kai yanzu ka iya jara'a da karfin alif kashe mutun 100 ba daya ai sakamakon duk wanda ya kashe ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له يجر masa wannan to akan maka Allah in dai jahannam mazama ta mizani a cika da kai da dai fa kammala bihi limiya yaji manzo Allah sai cika da shi da dai sai kashe sa bayan kwana bi kuma sai ya ji ka ya kamata dai ya shiryu dai ya bar aikin da yake na iskanci kaza duk wanda yake iskanci ya san iskanci yake ba wanda yake iskanci ya ce aiki alkhairi yake wallahi babu shi sai ya ce jama'a an nuna min malami nake so malami suka nuna masa malami ya zo ya tambaya ce aka maka Allah ka ji abin da ya faru wai yanzu in na tuba Allah zai yafe min yace ni zai hana ai kai maza maza Allah na maraba da ire-iren ku yace to malan ka shaida Allah ya shaida daga yau abinda nake na sabon Allah na bari kuma Allah shi yafe min sai ta mai malan shawara sai malan ya ba shi shawara ta to yace nan garin gari ne wanda ana yawaita sabon Allah amma gari kaza akwai bayin Allah daga tatu je ka bauta wa Allah tare zuwa ƙarshen rayuwarka ka je ka ta ibada har mutuwa ta zo maka yana saman hanyar tafiya sai mala'ikan mutuwa ya riske sa ya karbi rayuwarsa yanzu gagawarsa a hanya to sai Allah ya turo mala'iku guda biyu a sifar mutane mala'iku guda hudu biyu na rahma biyu da azaba mala'iku guda biyu afa mala'iku suka zo da sifa ta mala suna rikici wayanda suka ce namu ne suka ce namu ne mala'ikun rama suka ce ku ba mu shi mu tai da shi aljanna wasu suka ce a'a ku ba mu shi mu je wuta aga ta rikici sai Allah ya turo mala'ika a sifar mutum da yazo sai tambaye su me matsala suka ce kaji kaji kaji wannan ho mutunan dan ta'adda ne inji mala'iku na na azaba suka ce mutun 100 ya kashe mutun 100 ya kashe da haka hutai kamata ta da shi na rama suka ce a'a ai ya tuba yaro yaro ki Allah gafara sai ta to auna sai ya ce musu abinda za a yi tunda kun kawo jayayya yanzu da za a yi a gane da inda ya fito da inda za shi wanne yake kusa da garin da ya baro inda ake sabon Allah inda ya saba yayi ta'addanci da inda za shi wanne yake kusa a ƙarshen hadisi ne manzo ke cewa sai kasance inda za shi ya fi kusa da inda ya fito sai ya ce musu to ku na rahama ku doke sa anaku ne suka doke suka tafi kuma annabi ce ya shiga aljanna ƙarshen al'amarin yami ya shiga aljanna kaga aiki mai na alkhairi ba wani abu da yake amma dai ya mutu da ni da imani to ana samun mutum ya zo da ya so shiga aljanna ga wanda wannan a haka a zamanin bani isra'ila taba samun wani mutum wanda shi yana gurin ya ga shedan yana gurin ya ga shedan manufarsa yana fadar ya ga shedan wata ran sai shedan ya zo masa cikin tidani cikin zuciya yake masa wasu wasi yace masa wa da ka ganka shekara 40 kana bauta wa Allah kullun cikin ibada kullun cikin ibada tsawon shekara 40 kuma Allah ya yanka maka a duniya zaka yi shekara 80 sauran shekara nawa kenan shekara 40 ga tsanan ka can yana ta morewa ya sha giya ya bi ɗan mata ana ta rishin kunya ka haranta maka duk wani dadi na duniya akwai dama gare ka ka je ka dan samu ka more rayuwa shekara 20 sai ka toma Allah ka dawo ka bi Allah shekara 20 kuma ka shiga aljanna kun fahimci nasihar shirin to kallansa shi kuma yana can ya sha giya kawai ko da tashi sai gaggan shi da ƙasa ya yi tsari ka wannan rayuwar idan muka bi ta a haka ba wanyewa lafiya yace yanzu ga wani can cewa da wasu yana cin yana gotar Allah in ya mutu aljanna zashi ni kuma gani ne ina ta sabon Allah ina mutu wazali bi zai ana in je in mutaru mu tabota wa Allah mutu mu shiga aljanna wala Allah da ikon Allah to shi kuma wayan sai yayi kudurta a zuciya cewa zai zo ya saba ma Allah tsawon shekara 20 to gidan itaji ne wajen ya sauko sai ya gidi sai lalai ta jasa sai ya faɗo waje sai suka mutu annabin Allah ya ce wancan da bai wanda yake ta shan giyar yake ta biye ƴan mata sai shiga aljanna wannan da ya shekara 40 yana bota wa Allah sai ya tsauta innamal a'malu bil khawatim jama'a mun faita to kaga ana samun mutum ya shiga aljanna imani kadan ne a zuciyarsa ga matar da karuwa ta shiga aljanna karuwa hadisin imamu muslim karuwa ta shiga alkaru ba ta da sana'a sai karuwanci ta zo za ta wuce daga rijiya ta za ta shara shi daga kare yana halshi yana yana haushi baki rijiyar alamar yana jin kishirwa ce tafi da kofar da ta je ta sab ta ba karar ruwa ya sha ya koshi dalilin wannan annabin Allah ya ce an ba ta aljanna dalilin wannan kadai saboda tausayi alama ta ni ta imani to Allah ya dace da mu to sai mala ce waqatti kale ba'duhum ala sawmi yawmi ashura da kuma ruduwar wasu mutane da yin azumin ashura au yawm arfa aw yawmi arafa ko kuma ranar arfa hatta yaqulu ba'duhum har wasu da suna cewa hatta yaqula ba'duhum har wasu na cewa yawma ashura yukaffiru dhunuba dhunuba amin ay dhunubal am suka ce ai azumin ashura goma da watan al-muharram ko yana karkare zunubi daya kullaha baki daya gaba da duk abin da mutun yayi a ranar ashura tana karkare sa ويبقى صوم يوم عرفه زياده في الاجر sai zamanto azumin ranar arfa to kamar ƙari ne alada zan ta ga muku cewa akwai masu masu gatari akwai masu adda kamar su saboda tarin lada su sai suna dan zinubi akwai daga cikin sufaye suke nuna cewa rishin yin sabon yake yake sa ma gobe su zo kiyama Allah ya sai da zashi su saboda lada su tayi yawa to sai suke wasu daga suna rudo cewa ai in mutun ya azumin ta ashura to kaga an bashi lalar shekara nawa shekara daya an karkare wasu zurbi shekara daya yawmu arfa shi ba shi na karkare zurbin shekara nawa eh shekara biyu kaga kenan kusan shekara uku ko dai kai laye ayyahe ma eh sai in ya karbu su fahimci wannan ba malam jabir nan gari fa na taba ganin wanda wallahi alazim wai sallah bai damu da ita ba kusan dalili wai shi dalilin shi yayi aikin haji kuma ya samu arfa ranar juma'a da haka duk wanda ya samu arfa ranar juma'a ko ya abin da yake so sallan masalla wai bai damu da ita ba Allah ya sauke kaga duka wannan wa'azi ne nawa na shedan mala yace walan yadri hadha al-mughtar wanda wanda ya ruda wannan fa'intar bai sani ba anna sawma ramadana was salawatu al-khams a'zamu wa ajallu min siyami yawmi arfa wa yawmi ashura azmin wata ramadan da kuma salloli guda biyar da muke yi a wuni ladarsu tafi girman wa'annan ladar ashura da abin nan yake suna azumin ashura da yawm arfa da shi yasa annabi ke cewa da mutane sun san abin da ke cikin sallar isha'i ko da sun zo mata ko da ararihe ne la'asar afu la'asar saboda irin alkharran da ke ke ciki har annabi ya ce isha ya so ya ya sanya wani ya bada sallah ya je da sahabbai su dauki itace duk wanda bai zawwa sallar isha su kode gidansa saboda girman sallar kaga azumin arfa farilla ne ko nafila nafila ce ashura nafila ce ko farilla to amma azumin ramadan fa salloli guda biyar to ya za a kwatanta farilla da kuma da da, da nafila kasan dai farilla ta fi nafila ne eh bayan za a kwatanta farilla farilla da nafila ko wajen lada ma farilla ta yi ta ita farilla ai ita nafilan abin da yasa ake yin ta saboda idan ka samu matsala a farilla sai a dubo in akwai da sai a ƙara ma a cika ma amma in babu farilla ko akwai nafilan aikin banza ne kun bayyana ba sai kun gane misalin ba ko da ku ga nafilan in ba farilla to aikin banza ne kamar mutum ne shi ta a'a ni ba ramadana amma ka azumin litinin da alhamis ina yi ya aiki mai kai kun bai ci karatu da shi ma nake cewa azumin na ai sallar farilla guda biyar da kuma azumin watan ramadan ya fi girma da kuma matsayi ajal shine mafi daukaka min siyami yawm arfa wa yawm ashura wa hiya inna ma tukaffiru ma bainahuma su ba azumin azumin farilla da kuma sallar farilla suna karkare abin da ke tsakaninsu idan su ne batil kaba'ir idan mutum ne sace al-kaba'ir ma'ana idan mutum yayin sallar azhar yanzu zawwa la asar duk abin da yayi na zinubi in dai ba ba ba kabira bace ba babban laifi bane to an yahi masa daga arwallaka wanke sa duk abin da mutum zashi na sabon Allah duk abin da zaka in dai ba kaba'ir bane ba shirka bane da Allah ba babban laifi bane ko to kana zawwa arwallar sallah ta gaba ka warwale ka wanke wannan zunubi kaga kullun cikin bonus muke kullun cikin bonus muke haka ne subhana ce fa ramadana ila ramadan fa ramadanu ila ramadana watan azumin ramadan zuwa wani azumin watan ramadan wal jum'atu ila al jum'a da juma'a zuwa juma'a la yaqwi ala takfiri as-sagha'iri illa ma indimami tarkil kaba'ir ilaiha baya karfafa watan a karkare maka a sanya karkarewa zulubanka ɗan kanana sai in mutun ya hada indimamu ya takuda ya hada da kuma barin manyan zulubai kamar da Allah yake faɗa ran da zamu ga ayar nan gaba Allah ce in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna an anhu nukaffir ankum sayi'atikum in har kuka bar abinda Allah ya hana ku na manya-manyan zinubai to sai Allah ya sai mu karkare muku kanana barin laifi babba ma na sa Allah ya yi maka karamin laifi idan mutun ya bar babban laifi to Allah subhanahu wataala yana yahi masa karamin laifi da kuma malaka cewa fa yaqwi majmu'u majmu'ul amrayn sai tattaruwar ababe guda biyu su karfafa ala takfidis sayyi'at asgha'ir akan karkarewa karamin laifi ma'ana ga aikin alkhairi da mutun ya aikata na sallar farilla sannan kuma gashi ya bar manya-manyan zarbai kun ga manya abubuwa guda biyu sun hadu domin yin ibada da Allah ya umarta babban al'amari ne haka sannan kuma barin ziribi ma babban al'amari ne shi ziribi in ka so yin sa ko baka ba sai Allah baka in baka ba sai Allah baka lada idan mutun ya kudurta a zuciyarsa cewa zai samu Allah kaza sai ya bari bai yi ba sai Allah ya bashi lada yanzu misalin barawo barawo ne da yake sata sai ya ce yau da dare ko yau akwai operation sai ya yau da dare an haka za a ji wuri kaza a buge kaza ai kaza cikin da kawai sai ka ya kamata kai ka ji tsoron Allah yau a bari ba yau ba to barin da zashi sai Allah ya bashi lada wallahi barin da zashi sai Allah ya bashi lada kai wannan shine wa rabbul ghafur Allah na son dan annabi adam da da alkhairi to malai yake cewa fa kaifa yukaffiru sawmu yawm tatawwi kulla kabiratin amilaha al'abd tayaya za a ce azumin nafila zai karkare dukkanin zunubin da dan annabi adam ya aikata tayaya a ce azumin nafila daya ya karkare duk zunubin da mutum ya aikata na rayuwa wa huwa musirrun alaiha kuma duk da haka ya dage yana yi bari ba shi ba sharadin Allah ya karbi tubanka sai in kami in ka bari shi yasa ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuwa sai ce asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannati barin babban zinubi na sanya Allah ya karkare maka to sai mutum bai bari ba kuma shina yi kuma sai ya tunanin cewa Allah subhanahu wataala zai gafarta masa ghaira ta'ibin minha bai tuba ba nace haza mahalin wannan abu ne wanda yake baya yiwa mutun na saban Allah kuma bai tuba kuma yace Allah ya shiyahe masa abu ne wanda baya yuwa hankali baya doka ala annahu la yamtani an yakuna sawma yawm arfa wa yawm ashura mukaffiran li jami'i dhunubil 'ami ala umumihi taya za a ce azumin ranar arfa da ranar ashura ya karkare dukkan zunubin da mutun yayi na manya-manyan laifuka da mutun ya aikata tsawon shekara baki da dukkan manyan laifuka wannan yana wannan hankali baya doka yace in haka ne waya kudu min nususul wa'd allati laha shurut wa mawani sai kasance a cikin abin da ke da nassin da ke da wa'd alkawlin cewa in mutun yayi in mutun yayi to ga kaza kuma shi da sharuda ce ga sharadin yi kaga yanzu azumi shi da sharadi ko bai sharadi a ce sai mutun ya kai shi sai mutun ya balaga sai yayi kaza sai yayi kaza to shi ma sai a sanya masa shurut kuma abin da ke hana sa amma ba abin da ke hana mutun yin azumin azumin nafila ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير sannan kuma dagewarsa dogewa akan sabon Allah sa manya-manyan zulubai na hana sa Allah ya karkare masa zulubin sa fa idza lam yasir ala al-kaba'ir fa in lam yasir ala al-kaba'ir tusaidu as-sawma wa 'adamu al-israr wa ta'awana ala umum at-takfir idan bai dage ba akan akan sabon Allah to da azumi da kuma rishin dagewar sai su taimaka wajen akan ala umumi takfir akan Allah ya hade gaba ɗaya ya fi masa farakoransa ma'ana idan mutum bai dage akan sabon Allah bai doge ba ya ci gaba da yi sannan kuma eh bai abun nan ba bai kasance yana wasa da azumin azumin nafila ba to sai su hadu su biyun da azumin nafilar da kuma rashin dagewa akan sabon Allah sai su hadu baki daya wajen taimakawa wajen Allah subhanahu wataala ya yafe masa abin da ya aikata na sabo kama kana ramadana was salawat al khams ba'tinabil kaba'ir mutasaa'idain mutasa idaini wa muta'awinaini ala takfir as-saghair kamar yadda kaga azumin nafila ay azumin farilla da salloli guda biyar da kuma nisantar sabon Allah suna taimakawa wajen Allah ya karkare wa mutum kananan laifi azumin nafila ay azumin farilla da kuma sallar farilla da kuma nisantar manya-manyan zunubai kaga ce manya-manyan zunubai irin shirka kusa yanzu ko shirka ta ta zamanto ruwan dare game duniya wannan zamanin shirka ta zamanto wani ruwan dare game duniya sai wanda Allah ya tsare amma mafiya yawan mutane mushrikai ne wallahi baka gane mutane mushrikai ne sai wani al'amari ya sami su da jaraba kaga mutum gashi nan yazo wajen boka yana neman taimako Allah ya sauke to azumin farilla da sallar farilla da kuma nisantar manya manyan zinibai suna taimakawa su ba junan su gudunmuwa wajen Allah ya karkare maka ananan zunubai ma annahu subhanahu qad qala tare cewa Allah yana cewa in tajtadibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum Allah ya ce idan kuka nisanci abinda musu Allah muka hana ku da manya-manyan laifuka sai Allah subhanahu wataala watan ya karkare muku zunubanku akwai sauran lokaci malam Jabir lokaci yayi ko sai mu kwana anan kenan abinda muka fada ya zama to gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yafi muna Allah ya ba mu iko fahimtar wannan addini fahimta ta gaskiya Allah subhanahu wataala ya ilmantar da mu ilimi mai albarka mai amfani kuma wannan damana da muke fuskanta Allah subhanahu wataala watan ya sauka wannan damana mai tarin albarka ya tsare mana abin da aka shuka Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin ababen baki daya ɗan uwa da suke tabarin addu'o'i baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ka san musu ka san bukatunmu baki daya Allah ka biya na bukatunmu na alkhairi fa khairul kalami ma qalla wa dalla subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh